الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمكذبه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل وإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وهدى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله والجبريل والسائل والجبريل والسائل فإن الله عدو للكافرين don rayuwa a duniya take da yusuf ya wuce da hayar wa da duniya a shabbi da yusuf mushrikin za ka samu fadayin yahudawa yadda yahudawa suke son duniya da yadda suke son lawa zuwa rayuwa har ya fi na mushrikai su za ka samu duk mushrikai wannan an ta kai mai wasu da tamanna a duhu don ruwa maru alifan sana ko ɗayanku yana kuri ina ma Allah ya ba shi rayuwa a ɗin yi alfata Allah ya rayu shekara biyu ku sani ba walau ishta alfan sun ma alfan ba da wala kudin yau da tafiyar da lafafu da za ka rayu shekara biyu ba shekara biyu ma ba shekara biyu ba makawa wata za ka yi rayuwarka cikin kabari saboda haka Allah ta bada wata lalata so suna kuni na ma su rayu shekara biyu ba ma zuwa ai ana yi su mutabi ne ko wacce wacce da yi shi na tsazari da suna amara wannan rayuwa bai zama idan Allah ya raya ta yau raya shi da aka yi bai zama zai zuwa ta shi bauta ba wato da gaba Allah wa hada ta'lim da yasiru min an-nar wannan tsawon rayuwa da ke goyi ko da Allah ya ba mu tsawon rayuwa tsawon rayuwa ba zai yi sassa su ba ba zai hana su fadawa cikin wuta ba tun da ba su da imani ba su imani da bin da su da ya ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ta fiyo zai mara ya falo Allah ta ba ta ta'ala gani ne ko wanda ne ne da wanda waɗannan yawan su ke aikatawa kuma a wanda suke bana. Ayan da take gaba, kuma kan aduwa da ke jarida. Wannan aya ya fi ya rasu lalla, wanda yake shi kake yin da zai ne. Malaman da zai yi kun kawo a ba da zo na ta, wanda irin babban wannan aya, a wani bai hure. Ana kiransa Abdullahi Musuriya. Shi wannan bai hure Abdullahi bin Suriya baki ba da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa kawarta zuwa wurin sirrin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana rubu qawmihi fil yahudiyya shine shi shugaban mutanen sa ne a yahudanci shi yahudawa da su ne kauta a yahudanci shi a jama'a da shi shugaba ne fatan da ke da sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala wa ta'ala ya zo wani ne na suna suna suna ya tambayi ma ba na wasu tambayi ta kawai da wasu ma ba su da alaƙa da ce ku je fasar da asira ku za a jamta ne a nan ma ku ne da nika ku zan ma wasu tambayoyi in sai ka ba ni a sa waɗannan tambayoyi ku tabbata ki kuma da wani. Yau ya a nuna kuma suna mata. bala kan ni bismillah ina baka baba da mu yake kai ba da muka sai ya ba tin ke ni da ta ba maza ba ta ne ba ti yo shi suna kula ta da ni salamu ainaya wala yana mukalli idan ma an fara ruwa ne amma zuciya ta ba ta rufe lokacin da yake zuciyarsa a bakin su ya sa ko ya yi zai da shi Allah ba ya san ka zaura ba saboda kiran ne ba yau amma abin da ke faruwa zuciyar suna da su za su kai wannan bai rufe ke tarakta haka haka za ka rana su zaura ke gafiyarka wacce ka wadannan haka kuma karanta a sauran cewa asalin ƙarshen zamani idan ya zo barcinsa irinsa ne kawai ne wacce zuciyar da mata an karanta wannan a cikin asawa tambayar ta zama zo kenan tambaya ta biyu ya ce masa lima ya kone wani kasu yi shi a bayi wa a malihi da yin tafi yi adna shi ko yi rukai wa akwari ce me yasa idan muna gida wani lokacin sai ga ya kama da mahaifinsa daga da yana kama da babansa yana kama da babbaninsa amma ko kuma ba kama da dangin uwarsa kawunansa da mahaifiyarsa wani yaro kuma daga kalan kawunansa ne da mahaifiyarsa ba ya kama da dangin uwarsa me yasa haka yake faruwa kuna ba su na rasulun rasulun zala suna suna yake ayyu ma alama wa huwa kushi kuran idza waqa al-jima'u falladhi anzala awwalan yakhluqu bimalihi ba'dhi walad والذي على معروف يخلق بماله ثاني الولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع يودع الرجع فليس كما يشاء ma'ana magana da tattalin jima'i ya faru duk wanda ya tunzali ya fara yin tunzali to za a rinci dan abin da za a fada a rinci batinin da da wannan tunzalin da ya fara zuwa duk wanda ya fara tunzali to sai a rinci batinin da batinin da za a yi ba da wannan wanda ainihin kanar wannan da ya tunzali sannan wanda ya misali na biyu shi kuma wanda da a yi wani yaro zahirin yaro sai ga yaron ya yi kama da wanda ya bayan cin zari wannan shi ne dalilin da yasa ta yi kama da mahaifiya ko mahaifi saboda wanda ya ƙarshen cin zari shi ta zai kama da shi Mazalla sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa haka sai ce lallai sarauta kayan tafiya haka muka sani a cikin asaura sai kara tambaya suka tambaya mandala suna zalla ya ba shi labari أخبرني عما حرم إسرائيل على نفسه. كبعد الأماني منين النبي يعقوب شنو إسرائيل da ya haramta wa kansa wani abu ne annabi yaƙo ya haramta wa kansa shi kenan yana sun lantar ne ke maka rubu da ya gade wa albaniya a annabi ismail ya haramta wa kansa naman raƙumi da kuma nonon raƙumi shi ne abinda annabi Ismail ya rabta wa kansa. A sai ce mene dalilin haramta wa kansa wannan abu. Zala su lantar lafi ce masa dalili annabi Ismail annabi Yaqub alaihi salam ya yi rashin lafiya. Kuma wannan rashin lafiya ya tsanani matuka. Rashin lafiya mai tsanani. sai nuzuri ya yi makance in Allah ya ba shi lafiya daga wannan ciwo da yake fama da shi zai haramta zai bar abincin da yake so saboda haka abincin da yake so kuma ramar rakumi ne yake kuma zai bar amfani da abin shan da yake so abin shan da yake so kuma shi ne nora rakumi kenan Allah sai ba shi lafiya sai ya haramta a kansa damar rakuni da nanon rakuni abin da ake kira da nuni shi ne ka ce idan Allah ya baka abu kaza to za ka yi ibada kai da ba ko za ka yi abu kaza sai wannan ba ka ce shi kuma ya haramta wannan bai rude Abdullahi bin Suriya yake ka gaskiyar ka ya ga sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle haka an tantance yake to ga tambaya na gaba akhbirni ma tusul al janna ai awwalu liyafati Allah tabaraka wa ta'ala kaman labari menene farkon liyafa idan sai ya ga jina me zan fara ci me Allah zai mutu lalai baya fara zuwa aljanna wani irin abinci Allah zai fara fara yan aljanna su ci lokacin da aka sa su aljanna sai magana suna tunda yake farkon abin da yan aljanna za su ji idan suka shiga aljanna kabidin hurus hantan kifi dukan su hantan kifin za su yi amfani da shi wani kifi ne wannan Allah ta baraka wa ta'ala lokacin da ya halitti kasa wannan kasar da kuke kai da kuma ka sai gaba ɗaya guda bakwai da Allah halitte su sai ya tsora kasa kan halin mala'ika wannan mala'ika sai ya rasa ina zai taka an tora kasa a kansa sai Allah ya kawo masa rukunin gauja a kodin rukunki fari wanda yake wurin alharshi sai Allah ya sanya masa kawon tafiya da taka wannan rukunin gauja ɗaya kawunsa kuwa ya taka da wata saniya ya sa kan wannan saniya shikenan zai zama wannan lulluyin da wannan tsanin su ko ba wanda suka suke kai sai Allah ya sanya musu safara wajen fa'a wajen dutse wanda annabi Luqman yake cewa yake magana a kanta shikenan sai zaniya da lulluyin ke kan wannan fa'a idan kuma ta tara ba a ta tuce sai ta zama hana Allah sai ya dora ta kan kifi wannan dutse yana kan kifi shi kuma kifi Allah sai ya tashi a cikin ruwa to wannan kifi wanda yake cikin ruwa babban kifi ne shi ne wanda za a yi kyanta sai shi wanda aka sa a da wannan kasar zai fara shi shi kuma ruwa yana kan iska ne iska kuma yana kan kudurar Allah ta bara kawai ta'ala saboda haka wannan hantar kifin ita ce wadda yan aljanna za su fara shi su shiga aljanna Allah na sallam ya ga mu ne wannan magana sai bai mu ne yace maka gaskiyar ka yanzu kan inda ka ba ne an so shi dai al'ana bacci su'alun wahidun saurayin tambaya ɗaya ka tara inda ka baka sunan tambaya shi kenan sai ce me tambaya sai ce akhbirni amman yati ka bil wahyi min al malaika ka ba ni labari a cikin malaiku wani malaika ne ke kawo ma wani wani malaika ne yake kawo ma wani aka tambayar da farko ya tambayi manzo Allah yake bacci ya tambayi manzo Allah ya daki kama da mahaifi ta ko mahaifiyarsa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a akan abin da Isra'ila ya haramta akan annabi Yaqub sannan ya tambaya abin da ya haramta da fara yace to ga tambayar ta karshe wani kawo manzo Allah wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake kawo masa wani shi ne jibrilu za ka ga jibrilu jibrilu ne da ke a tattara kalama kash a yi duk asalin daga ba ka bata ku ka bata magana a za a zuwun lana jibrilu a yi maki mu ne dole za ka halakar jibrilu ne musu tsawa mutanen na biyu jibrilu ne tsargarin sama sanda aka yi sama malakokin fara marul ala sun fara jin kukan da karu su an ki bonus su aka kinta zuwa su duk wanda aka yi ba jibrilu jibrilu wannan bace mu ne mai halaka mu law kana ni kafirin da ya ci min kila haran zalika da ma ina ce malaika ne kai ne wanda yake kawo arziki da shi ne ai da mun yi imani da kai sai Abdullahi Suri ya fara masala sallallahu alaihi wasallam yana kuma yana wurin yace amma jibril kamar ya ci bi sharaid wal halaq wal kharab diyar jibril yana zuwa da abubuwa masu tsanani ne da rushe rushe da halaka mutane shi abin da jibril yake yi saboda haka yaushe mai rutan mai halaka mutane zai kawo mawa ko mu mai dirshi alhali yayi wa iyayen su tsawa sun halaka yau na kwarma da wani aure yau na wani kyau ba ta so jibril min Allah ta baraka wa ta'ala inda idan mun ga kuke ko masu ilimi ne to shi malaika jibril da kake ga aikin sa bai matsayin sa a ran Allah ta baraka wa ta'ala to wannan bai gode yake jibril alaihi min Allah ta baraka wa ta'ala lakin ga jibril yana daman Allah ne tabaraka wa ta'ala don da kai shi min ga ido ba shi min ga ido yana ta hannun Allah yake da shi da Allah tabaraka wa ta'ala to sai wannan yana da cikin mu'amalar da tsawara sai da lawa da ke cikin kasan amru akala in dai haka ne yadda kama na wa kuntum azuwa jibril za ku ta tambuna zuwa da jikari in dai haka ne yadda kuka fara sannan tsoron wata mafi ya jibrilu ai ba makawa bi ka yi mako mafi yanzu ne ba makawa ko mafi ya bi ka yi ne ba shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala a zan je ka dai wallahi da ba ta da mafiya ne ta yi ne ko mafiya Allah ne suka ne ga matsayin da biyu rawa da yin kai da Allah Allah sai shi wannan kai wanda Abdullahi bin Suriya ne ke da da nan ba ni kai ko da ni ne to a wuri mun ya yin kai ne amma mafiya da biyu saboda ne ga shi da ba shi da ka mu da Allah ya yi a alaika ne kai da mura ko ana da majin majin mutane bakin saboda an samu a cikin suna kan duniya shi kenan sai Allah ta bara maka ala yau ga gaya kuma yawon rasulallah man kana a zuwa da jibrila duk wanda yake matsayin jibrilu to fanya mun gaina ya mutu don fushi shi wannan jibril ko yana wannan darawa ai alquran ala kan shi da jibril yake saukar da alqurani a zuciyarka ya rubuta ba kuma na ɗaukar da shi duk inda ta tare da inda ya kalla kuma shi wannan ƙwararri gaskikan da ma bai ne mai gaskata abin da ya zo gaba gare shi ƙwararri yana gaskata gaba da tsoro kafin sa na saura da injira da garura sannan ba haka gudan wannan ƙwararri shirya ne na tsirara gabata don da ya samu alƙwararri ya shiryu ba shi ba bata wannan wa kushura mummune alƙwararri a bishu ne ga mummune don da ya mummuni ƙwararri ya ma tsaya masu albishir da aiki ba mai kyau ƙarshe mai kyau da samun rama kan da ta ba su ƙwararri saboda haka mankana aduwan aduwan lillahi wanda nan maciyin Allah to adawati li jibril akbaru adawatu lillah in daga jibril shi ya jawo masa ga maciyin Allah shi ya sa Allah ya wanda ga maciyin Allah in dai kana kin jibril to ga maciyin Allah ne tabaraka wa ta'ala wa malaikatihi da zarar ka ji jibril ta shi ne shugaban mala'iku ai ka ji sauran mala'iku ma gaba daya ka ji mala'ikun Allah jami'an gaba daya su wa rusulihi sannan ai ka ji manzannin Allah al'anbiya da kuma annabawan Allah wa jibrila kuma ka zama makiyi da jibrilu wa mika wa mika ila Mika'ila, sannan ka zama maki da mala'ika Mika'ila. Allazi kalu inna hunta ne ko mala'ika Mika'il da suka ce wai shi wannan abokin su ne inda mai raba arziki ne suna zuwa arziki. To in fa inna Allah adu lil kafirin. Allah tabaraka wa ta'ala maki ne ga kafirai wanda suka mutu suna kin Jibrilu saboda shi ke kawo da wa'i ai makiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kafurta Allah kuma mafi ne ga kafuri.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكون بها إلا الفاسقون أوكلما رأوا آية لبلغوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فانهم لا يعلمون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مستوطر مكة الآيوي بينات ita ma wannan aya ta sauka raddi a kan shi wanda ke wanda ke musuriya wata rana ya zo wurin da ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata masu ita na da shayi ai ba a wata kama mana da shi ke ga magana da zan sai Allah ta bada magana maka raddi cewa Allah ya ce wa laqad anzalna ilayka ya Muhammad ayatin bayyinatin hakika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun daukar maka da ayoyi bayyanannu ai wadi ayatin wanda suke a fili وما يكفر بها إلا الفاسقون بس أن تكافر شيء وأن الآية ذاك سورة لك في فاسقين وأن تكي بتاع تقدم tsari yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so sannan aw kullama ahadu ahadan ala ala al-iman bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan yahudawa duk lokacin da suka yi alƙawari akan za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga da mun bari ko meno ila abi wasu ne ga cikin sun ya kan da wannan alƙawari me za su yi don su warware wannan alƙawari ne me za ka yi da warware alƙawari ban aksaruhum la yu'minun ba haka da lamarin yake ai mafi yawan su ba su da imani ba su yi ba su yi imani da ya sa saboda lamma ja'ahum rasulun min indillahi yayin da manzo ya zo musu daga wurin Allah wani manzo ne wa kuma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo kuma musaddiqun lima ma'ahu mai gaskata abin da yake da suna na at-taura nabala fariqu min alladhina utul kitaba kitaba Allahi at-taura sai ga wasu daga cikinsu sun ya sadda sauran ma wara a zururiyo ta bayan bayan su a sauran masu da jama ta yi magana mazala ta mawaje da zai mawaje da ya sadda ita annahu la ya'lamu da ma fiha min annahu nabiyyun haqqan sai ga wasu ga wannan wannan abin da yake cikin sauran cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya domin bautar da wannan ba cikin attauran imam ya nuna hakan kawon bautar abin da ke cikin attaura na wannan ba domin sun bar wannan ne suke bi dama idan mutum yin zubin gaskiya to dole zai samu abin da zai duk lokacin da mutum Allah ya ce ka yi kaza ya ce ba zai yi ba sai ya yi wani abu kuma in mutum ya ci sharan masallaci zai na kasuwa to in ga aikin Allah sai mutum ya ce a shi ba zai yi ba to sai ya samu aiki kuma ba zai zauna haka ba sai ya samu abin da zai yi to da suka ki yadda da ainihin manzanci sai na rasu lafiya lafiya suka ajiye a sauran masu kusa ya da shi ba Allah sai suka ɗauki ne.
واتبعوا ما تتمشى فيه ولا حلم سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لقد اشتراه ما له في الآخرة من قرار ولبئس ما جروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah tabaraka wa ta'ala dukkan su iman da jin da Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ta daura shikenan da tabu su suka yi ai masul shayatin ai masul shayatin akwai da shaytan su karanta ko ke karantawa ala ali mulki Sulaiman a zamanin mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam min sihirin ko min sihirin na daga tsari na daga sihiri وكان تمام الشياطين كما كرسيه يشير عن كل كل هو كثير تكشم ملكي وتقدم عن سليمان عليه السلام لوكacin da mulkin sa ainihin ya tsari ga hannunsa na wasu kwanaki sai aljannu suna tasoji na sama wanda duk mu ne kakasi sai su hada da kare da yi sun kilan ciya guda daya sai su hada da kare da yi wasu cikin kwanan kana sai mu ba mu kai to mun kake tanamu wa basha zalika basha sai wannan labari ne ya ko annan jinna ta da mulkai cewa aljanu ai kun san gairu wa jama'a Sulaiman kutuba annabi Sulaiman sai ya tara da ma mun kan awwal da shawula da aljanu wanda fara'a annabi Sulaiman ya binne wannan da bai waɗanda mata da nan Suleiman ya koma ga Allah shi ke nan zuwa ga nan Suleiman ya koma ga Allah dan da shayatin alai alai hannan sai shi da su rubuta nuna mutane ga inda nan Suleiman ya koyi wannan abubuwan tsirin tattakar juma da tattakar da abin da ta yi ne da wajen rubutun na tsirin da suka samu tsayin da abubuwan da ta yi ya ne mun suka ce inna ma malakakum bi hadhihi fata'allamu to sani Sulaiman ya kunce ku ne ba da wannan tsada tsada ba wai shi annabi Allah bane duk zuwa ne saboda wannan tsarin ne mutum saboda kuma mu koye shi to suka ga ba su kira duk sun koyi wannan tsarin wani mazo kuma a biya yau sai suka ya tafi da annabawan su suka ɗauki جنبان فيه الإنسان وقال تعالى كبرية لسليمان الله تبارك وتعالى في لقنا تقول حكم تبدا النبي سليمان عليه السلام sannan wa'asin al-yahud fi qawlihi da kuma rashin da yahudawa da suke cewa unsuru ila muhammad yankuru sulaiman bil anbiya ku duba muhammadu yana ambaton sulaiman a cikin manzanni wa ma kana illa zahira bai sani ba sai ma kai ba annabi bane ne fata ne ne kawai yau da muke mana haka wanda ke zama da haka kai yana kubutar da annabi Sulaiman alayhi salam Allah ya ce wa ma ta fara Sulaiman Sulaiman bai kawo shi ba ai dan ya amara Sulaiman bai aikin kafi ba bai ba Allah ya ce wa ma ta fara Sulaiman ba Sulaiman bai tsaya ba saboda kafi kawo shi saboda haka Allah ya ce Sulaiman bai kawo shi ba ولكن الشياطين كفروا شياطين في الكون يؤتيهم يعلمون الناس السيرة suke koya a mutane tsari da sauransu suke koya a mutane tsiri wai an ne nuna mu ba mu tsira alama da kai sannan suna sanarwa mutane abin da aka sanarwa malayaku guda biyu ai kudu bima kuma da tafsiri abin da aka ayyukan su kama da tsiri ibadila abadila wato wani gari ne a nan mafi nisan kira a iraki wai nan mala'ikun guda biyu su ne harusu da maruta ai almalakani kuma haruta maruta kanan mursali mala'ika sun kasance biyun tarihan mala'iku da ma yi kan limani min ahli dole ta mala'iku da Allah kawo su da mutum suna mutane wanda ko ya mutum ba za su rage shi tsirin ba da tayar kula inda mana da fitna ko su ce ba mu da suna jarrabawa ne a jarrabawa bala'an Allah ta fata suke saboda jarrabawa yu'allimuna an-nasa sirra wa yu'allimuna hum al-sirra umran suna tantar mutane su gane kun ga abu kaza da kaza sirri ne in kun ga wannan kuma kafirci ne ku bar shi ba wai suna koya mutane sihiri su sihiri ba a za su koya muku in kun yi kaza da kaza kaza da kaza ake hadawa sai da kaza kun ka hada da kaza da kaza din nan in da ku yi shi da ya ka ta gabo shi fala ta ku ba ku ta ku kada ku gabo ta to wadannan kuma sai su koya wa da Allah mun min huma ma yuqarrifuna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai su koya abin da su raba tsakanin mutum da matarsa يقول هذا تعليم لأن تعليم الشيء الرواتي أنت وأنا فقوية الراني وأين كي أي كل بني أسنان تكي كذا أو كذا تلتاكي لذلك كذا أو كذا أو تلتيه لك أولا أولا في هنا مجرى أنت تقول لك أسنان شري تقول لك أنت شري واجبي حتى تقدر على إنسان يرك فرميكم لذلك الشر ولو قرأت في القرآن تأثير في الذكر تأثير القرآن أن شرب الخمر حرام shirki ya haramun ne mutum ya san wanda ya gaba da wurare wasu na haram zina ma haramun ne amma wajen tsarin kai biya a kan ya ce da ba da yin zina ya yi da zina wajen tsarin wannan ya tsarin mujahin jariya la sha ba san ma mutum yana wata gaba da sha'awa ba sun dai kaza da kaza shi da yin zina ya da lamal wannan yin to a idan mutum ya san wannan ba ta allama kai biya ta allama tsarin jariya mutum ya cika ya yi nufi da sinaga wanda ke mutu saboda me ya yi tambaya saboda mutum jibina shi kenan wannan sanin abu ne mai kyau ko kuma giya ana cewa giya shi ne san mai giya ba musamman irin yanzu da giya aka mai da ita abubuwa za ka mutum ya shiga ko kuma shiga jirgin sama ana raba kokola ne akwai na giya akwai na ainihin sauran abubuwa na sha to kai baka sani ba in baka sani ba kan kwalba da kike kwa ce kamar wanda wani yayi yace ba shi wannan kwalba da ni ka wannan kwalba ce a shi wannan kwalba ne duk jirgin kamaru ne har ne ya ce kike ne ni ba wannan shi ko bai san giya bane shi dai kwalba ne ba da wuri sai sha sai sha sai sha ba da ni sai ka ne duka wannan mai hukama ne na ce mun ba da ni ai mun yi mamaki da wannan gashi a ba da wannan giya ne la ilaha bai fara sani yau na sha giya ta ga bin tafi mata mutum ya sani ko kuma za ga ana yin wani abu kamar ranar kamar coci aka fiye yin giya wanda za a duka mai tafiyar su ba haka wata ran muna tafiya muna mutu direba mun zo wani cikin point sai ga zoton yana cin abu sai zoton ya mika masa bai san giya ba ne yana karfa nake karka sha masa kun ya ka karanta mai da ya fara sha ya ta ce wannan mutum ne ba na da ruwa su da duk wanda na gina shi an ɗaukiya ne na ji an ne daga wanda ya fice ta ce a kai na ce karkata ba ita zan wuya ba ka mu to karkata ita ba zan yi wani ita karanta ta ka mu to sanin irin waɗannan abubuwa yana da amfani saboda menene ka nisance ku kuke ka san haram ka san giya kaza giya ne saboda karkace da yana da kyau to wannan sihiri ka san sihiri kaza sihiri ne saboda ka nisance shi kuma duk wannan sihiri ya kama shiga da wannan sihiri ne saboda a karya sihirin ko a idan bai Allah ka da mutum wannan zirin ke wannan yana da kyau yace wa man bidari na bi ai tsira min ali amma su wannan zirin baya ga da kowa in amma kin bare da tsira cikin sa ba in da ni cikin lahi sai da mutum Allah su wannan da zirin ya kama su Allah ya yarda dan Allah bai dawo ku da ziri ba da ta Allah na ma da ruhun fil akhirah suna koyar abin da yake da zuwa lahira wa la yaqawun ba zai amfane su ba ba da ne mu kira su da mun jirawu wanda yake yi wannan abu a malamin da ta cikin fara ba da zuwa lahira wanda yake koyi sihiri bari da ku kira wani yake da ya lahira saboda haka wani kira su bi ya kuma mun lauta da ya da lalle abin da suka yi na kan suka bada lahiran su kaza ya yi muni da su sani bayan wannan akan magana harun da maruna sai ga wutan sai zai ce shi sihiri hukumun sihir annahu haramu sihiri tsafi haramu kabira babban kabir kaba'ira ne sannan wala ta ma sha ma dumana ba da zihiri sati da imani ba ta tafiya tare in dai kaga mutum mata to ba mumini ba ne imani da zihiri ba ta tafiya tare abadan har abada ba za ka sami tare ba da bai da ce wannan mumini ko mata ba zana ya fara tsari to ya kafa ta bar imani ba والدليل دليلي أن تكبير كفر كما الله سبحانه وتعالى عن الإيمان دليل لأن الله تكبير كفر إليه أن يقول فيه بعد سليمان عليه السلام الله يأتي وما كفر سليمان سليمان دليل كفر بياني ما سهر سليمان ما نام سليمان بيوتاتي ما بعد هذا تكبير كفر يقولون وجه ينفيه كفر سيري كافر والملائكة التي أنزل الله أنزلهم الله ملائكة ولا الله يأتي ملائكة لأنهم رماليلا الله يتوقف من التعليم السير دون أسان سيري أن التعليم أنه شر وأنزل سلمون دون أغاني سيري شرين سنما لتنسيب سير من التعليم بعد أن تقول أمنا ننسير سوى ننسير ولي شرين أعمال المنذرون لأسلوب السلطة لهذين ملكين أرجو ما تجد على هذا إذا ما رأيت في سنة كان سنة ولا ما أرجو هو أن تجد لأني ما كان هذا ما أرجو أنا جم ولا كنت إذا ما رأيت في سنة كان كنت ما بعد الأخير أما جاي وانا بس كم رأيت في سنة كان إذا جاي كنت تجي آه ولكن كذوها من إسرائيليات وانا كنت duk bakunan daga cikin Isra'iliya maganganu na barin Isra'ila da ke fara wannan masala su wannan shigar gwamnati ta farkon fara da su idan sun ga muku magana ku ce kun yi imani da abin da Allah ya zama na gaskiya saboda haka daga cikin Isra'ila ne kadai wa zibu al Qur'an Qur'ani kuma yana kare da irin wannan kissa ne yace wannan kissa abin da suke fara shine mala'iku sun rinka aibata ya kada ka ya kada kullum da mu irin zuriyar da yake aure wa mutane sai Allah ta baraka ta lafiya ai abin da yasa da karan suke zabo haka Allah ke na halice su ne wa kafshu fil mushaara Allah ke na dora musu sha'awa kafshu ne fil ma'adi ma'adi sha'awan nan suke jawo su aikata wannan sabo wajib ولو لكنت فيكم هذه الشعر لوقع منكم مثل ما وقع منكم kuma da yake cewa kai kada ku ciya samu da za a samu ku sha'awa yadda ka sa dan adam da ku ringa samu yadda kuke samu ne wala ya kun suka ce ina la ya ta'atta minna nuru ila wa Allah ya rubuta ba ba ta da ga wa ta ba sai ce to kaga Allah da babu la ya kira ni ba sai ka fara wannan ya ga irin wannan amsar da gaba ta ce mala'ika ya ba wa Allah irin wannan amsar ba duk da ka tabbata da cin san shi ki ba da asali sannan yake baka Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ga mala'ikun ku dawo min su da ayu ku darje ku darje ku da ko da ke da ku da ku da ku kike ku Allah ya ga mala'iku haka sai suka zabi Harun da Maruta wa kana min asli mala'ika to kasance da mafi cikin malaiku Allah ta baraka wa ta'ala zai samu sha'awa da abinci da abin sha da jima'i sai Allah ta kula da wannan kasan sai Allah ya muku murni na farko yake Allah ce kar ku yi tarayya da shi da komai kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashewa kada ku yi zina sannan za zama alƙalai ne suna hukunci tsakanin mutane amma da su yin sai hukunci duk abin da Allah ya yi abin da Allah ya karba hukunci da zafin Allah da wuri kenan sannan Allah ya ce a wato duk hukunci da zafin Allah wala shi ba kamra da nan kan shagiya dokoki guda biyar wannan sana sun suka sauka wai wasana ya kuma da bayan nasu haƙƙi don saba da suna mutane hukunci da gaskiya suna sa hukunci hukunci tsakanin mutane shi kenan suna cikin hukunci wannan ta fi zakara isman layi wa raja ya kare gara idan dare yayi sai ka fasu kuma layi a dan da Allah ya da su sai ku haura da masu goma sama idan gari ya waye sai ku dawo ci gaba da hukunci idan dare yayi ku goma ana cikin kullum zan zo ba gida a iraki yin wannan hukuncin ku goma sai wata mata ta kawo ƙarar mijinta ta kawo ƙarar mijinta ومرنا بين أيديهما فلما نزل الله قال الملكين إليها أكثر الفجاء الكريم Saka ta kawo labari ga wanda ba ta kayan da gidina. Duk ya daga cikin mala'iku da ya ganta sai ya ji tashi da ransa. Wai, da ya ji tashi da ransa sai ka rika yace kai ma ka ji abin da na ji. Duk da lalle shi ma haka ya same shi. Duk da to ne a kuki yake ma'aru a fara mu nemi abin da muke bukata ba a wurin nan sai dai yake maza alam ta alam annan la ta nuna doka ba ta san Allah da sanin azaba ba ne to ya amma kuma wani ga kowa da yin mai Allah kuma mai gafara ne mai jin kai shikenan farawa zulmara sun suka nemi wannan mata rautana domin yin hujjata kuma laha ala ba'diha kace ita ne ba ta gaskiya amma take ya yi hukunci an ba ta gaskiya kan mijinta kike nan ba haka ma da halira Allah haka ma kike nan duk ma da hukunci kina take da haka gaskiya sai suka nemi abin da ke zai kace a sai kun sha giya sai suka sha giya sai suka nemi abin da a duk lokacin da za a yi sabo kuma sai wannan mala'ikan cewa wannan ba ka sani ba sallah shi ne riga sai da yankiya ɗaukar da kuma rahim Allah shi gafara ne ne shi kenan matar ya tafi kai hukuncin da wuya kan bikin nan bai yi ba har sai kun kashe shi shi kenan sai kuka kashe shi zuwa ƙara mai mata ta ce a gashen gunce kuma su jira suka yi mutum jira da wuce gunce su jira waɗa min ma kullum mana wani abin da duniya duk abin da aka hana mutum da suka aikata shi ne nan sannan suka samu biyan bukata sannan kafin nan ya tace da dare ya yi suka nemi abin da suka fara tafiya sai kun gaya mini abin da kuke karantawa kuma wura sama sai kun koya mini sai suka koya mata ismin lada da suke karantawa kuma wura sama sai suka koya mata suka nemi abin da za su yi da ita sai kamar za su za ka yi ta karanta ta haura sama tana haura sama mun fi tafi a da mun za a ila yau da hada sai ku gaji suke cewa sai aka share ta ya ka mai sauraruwa da hara wanda muke gani kuka da wata wai ya ka mai ta haka su ko mala'iku sai suka je suka karanta sunan Allah da suke hauka suka karanta sai suka kasu da shi sama a lokacin annabi Idris ne alaihi salam suka je suka gane shi suka gaya masa ga abin da ya same su sai Allah ya masa wahayi cewa ku zaɓi azaban duniya kuke so ko azaban lahira sai suka zaɓi azaban duniya saboda sun san azaban duniya za ta kare saboda haka za ta kawo wata rijiya ana musu azaba har yau da har zuwa rashin kiyama shi ya ce to hadihi inda su hawa kamar kamariya wani ya kaji gulla karara shi ya ce wannan shi ne kusa kawo da faru da amma ƙarya ce ba da asali amma malaman turkini da yawa sun kawo ta saboda haka ba da asali ba da asali mai kyau da isra'iliya ce ake karɓo ta abin da ya sa waɗannan yahudawa sun yi mai da manzala sallallahu saboda hasada da suke da shi a kan lamarin manzala sallallahu kuma za mu tsaya kan nan kasancewa mun shiga goma ƙarshe daga yau manzala Allah ta mai ne ta harru da yanzu na kabiri ko ya shirka wata manzala ce ku yi karda don goma wato ku yi karda don yanzu na kabiri ku nemi da yanzu na kabiri a cikin goma ƙarshe na ramadana yace amma ku yi karda don ta in a bakiya da ku zama a bakiya da ku zama bakiya da ku salata bakiya zuwa ibada ku nemi ta a ashirin da ɗaya wanda za su suka zama wani da ƙari. Irin ashirin da ɗaya, ko irin ashirin da uku, ko wajen ashirin da biyar wajen ashirin da bakwai wajen ashirin da tara ku neme ta a cikin waɗannan birane muna kallo yadda kwana ashirin suka kare kamar yau kuka fara magana da sun kare to mu sani idan ba samu kai na ne mana wasa mu kuma ake amma waɗannan kwanaki ba sun yi girma idan suka shiga magana suna canza riga da wani yakan kawo da kwarfafin sa yakan tsara girma na ibada ya kira ibada ke nare wa aika da ala yakan kare iyalansa da zuwa ibada wa aya da yara yakan kare da rashin saboda haka mu yi kokarin mu rayuwa da rashin kar mu yi wasa ke bayan Allah ya sa mu cikin rana ba ka san baki za ka cikin rana ko ba da tsawa saboda kana rana ba karami ma sai ba saboda kin san mutane guda biyu ko su mun da wannan Allah suna kallon ba ruwa ya mutana da kuma mu zuciya sai daya wanda haka wani yayi sai mai yanzu ba sai ba ka ji ya hanzu ke yau wani ka ji ya ganshi a mabarki ya gani kuma a mabarki sai ka ce wannan da ya rasu a gida saboda kafai ka rasu a gida suna ganin kuma ba ni da kuma mata ne sai ka ce shi ya fara shiga aljanna kafin wanda ya shahada wani yayi sai abin ya ba shi mamaki zai na ga manzala sallallahu alaihi wasallam na zo barki mai abu mamaki manzala ce menene kuce gashi gashi kuce me zai hana da zai ga shiga aljanna ba yayi ramadana bayan sa ya samu yayi riski ramadana yayi ramadana bayan sa za ka mutum ya ga yayi riski ramadana ba karamin alheri ba ne tun da Allah ya ba mu wannan furla ba da garin mu ba iko ba komai ba Allah ne garin mu billahi shi mai sha Allah ya ba mu to mun bari mu amfani da wannan dama ka ɗauki wannan ramadan cikin ramadan ka da ƙarshe da rayuwarka ko zai iya zama hakan saboda haka mu yi ƙoƙari waɗannan kwanaki kar mu yi wasa yadda kwanaki ashirin suka wuce wannan kwana goma za su wuce yanzu nan kamar yau za su wuce saboda haka mu yi ƙoƙari mu ribanci waɗannan kwanaki ana ibadu man mana kwano mabambanta a cikin wannan birane musamman su yi wa Allah ta baraka ta lafi don su kabe kai da mutan bishari don su kabe ta fi dare dubu a ta fi wata dubu wata uku shekara tamanin da hudu da wata uku dalili kuma manzala ya bada labari wani daga cikin magabata ya yi ibada ya yi yaki ya yi kaza da wata dubu irin garin ibada mu je ki ma goma yana ta ibada manzala ya ba ta bai labari ko ta guri ina ba mu Allah ba mu tsawon rayuwa irin wannan wannan yake Allah ya ga gore ina ga Allah ya ga shi kuma an ba mu da yake kadin ba yana da dai ba ba yana da dai da wancan kwanakin da yi wata dubu ba khairun min al-bishari ya fi wata dubu saboda haka wanda ya samu yaraka a biyu a daren to ya fi wanda yi shekara tamanin da hudu wata uku yana ibada kullum ya fi bayana da dai ba saboda haka mu yi kokari mu yi manzon ya faɗi alamomin ta amma ba lallai bane kowa ya ga wannan alamomin daga cikin alamomin da yake dare ne wanda za a ga ba za a yi zafi ko da ana zafi dare ba za ka ji zafi sosai ba sannan ran da aka yi daren mala'iku suna saukowa kuke har mala'ika jirgin na zuwa na musafa da mutane sabai suka tambaya sai abu zai gane mala'ika ya gaisa da shi to kana ibada a cikin daren kai cikin ka yayi wani abu jar sai ka cikin ka ya zanci to mala'ika jirgin ya yi musafa da kai wani zai ci wani ba zai ci ba sai sannan kuma wayewar garin ranar tana nan salamun ya sama da rufe haka jirgin ya ce to tana nan yadda ya waye wannan ranar rana za ka hudo lashi ala ba zafin ranar har sai rana ta tafi sosai in ba za ta yi zafi za ka rana ta fito gudanta kawai haka kamar wata ba a gudanta amma ba su da zafin rana da take saboda menene saboda da yawan komawa mala'iku da suka sauko a daren suna komawa sama to sai zama to rana ba ta da zafi dai akwai wannan alamu ko ka gani ko ba gani ba ne abin da ake bukata ka raya diraren duka Allah ya koya da duka da sunan diraren guda goma ƙarshe saboda dan adam mumini ya raya su gaba daya Allah ya sa mana cikin da yadda za su yi da nan kwanaki sannan kuma na za ta bar manzo Allah sallallahu alaihi da da su yi da kadiru ne addu'a da ni da roƙa sai manzo Allah ya ce ce Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai ne roƙo ne mai afwa ne kuma kana son afwa kai ne afwa abinda a yawan da wannan addu'a cikin wannan kwanaki tana ɗauke da sirri mai girma manzo Allah ne da kansa ya koyar da wuta saboda haka a yawan sauran sannan in ka tashi addu'a ka sa ka sa a cikin addu'a Allah ya ba a kasar mu lafiya da zaman lafiya yanayin da kasar mu ciki Allah ya jinda ta sannan ka sa sauran mummuni a cikin addu'a ya daga cikin sirrin karɓar addu'a ka sa wani a cikin addu'a bai sani ba duk abin da kace Allah ya bashi sai Allah mala'ikun ya ce wa laka rasul zalim kai ma Allah ya baka irin wannan ayi irin wannan addu'o'i ayi kuma za ka yi wani kalloli sannan tashi ka da dare da zuwa ka tahajjudi za ka yi za ka yi kai ya hana ka sallan asuba da ni in ya hana ka sallan asuba da ni gara ba kai da hajjudi ba ka samu asuba ka yi isha ka yi asuba da ni amma ka ce ka je da hajjudi kuma ka rasa asuba da ni to ka yi wasu asara dan masu waɗannan kwanaki masu tsada saboda haka lokacin Ramadana suna da tsada musamman wannan goma da shi da yanku shigar da wannan dare na yau Allah ya sa mu cikin muna cikin da zaɓin sa Allah ya zaɓa ta mana sauran su da wani lafiyar dole. a farko ne yi noma yi noma misali a nan garin sannan kuma shi yana zaune a wani gari daban wata jiha daban to da yi samu amfanin gona akwai abin da ya kai zakka misali da ke dan uwa ne almajiri yana son ya kai wa malaminsa sannan zakka saboda tabarruki shi kenan to kuma yanzu zai dauki buhun daga nan a kai ta har can ɗauyen yana da yawa tambayin da zai iya sai da muhim ya aika wa malamin kuɗi ko a kawun ko kuma ya sai masa kuɗin a hannu shi ne tambayar to malamai sun yi magana da kan amfanin gona an fito a bada amfanin gona amma da ruwa su gudu masu lafiya da ruwa shigo shi kenan duk da kan abuwa fito a bada abu don gane ya nan suka bada sani ba sai da sani kare ba mutane ba a ka bada sani don amfanin gona an fito ka bada amfanin gona don zai yi sai da guda wajen kan kuma sai wani buhu shike nan sai da sai da buhu a nan sai ta mutum buhu ya sai da maran don kuma ya kira maran a maran ga zakan buda ka ba maran ya ce a sai da kuma mutum shi ke nan na maran ne dama shi ya kuma ya fara abin da za a yi sai a sai da abin nan to abin da ake bukata dai mafi sauki ya kira maran ya fito an yi yawan samun amfanin gona alhamdulillah ga buhu kuma an ba rumutan da fitowa da ta goya za a yi goya za a yi sai sha wani mara da mara ya ce a ta wani da to kaga in ya kasar wani kan zai ba shi wahala sai sai da wuta ya je can ya tsaya kamar ya ta wani da idan kuma mara ya ce a biyar a zo wanda da kuɗi shi ke nan sai ya tsaya da wani ina ganin shi ne da amma dai kowane biyar suka ba da kan abin da aka ba shi sannan da kan amfanin gona Allah ya ce wa su haka wurin masu zafi kuma da ake tsaron da wasu ne yau da za ka girbe abu baka ba da ka ba ka zo ka rufe shi a gobe a gona sai wani zai cinna mutum wuta duka tabo ne ta yi asara amma ya biya ake malu dole ka kan ka biya saboda Allah ya ce ga ran da zaka bara ka bara ran baka cikin ka saboda ka in zaka lokacin da ba a zuwa cikin ka saboda ka daga lokacin da a girgin ko ya amana cewa ga shi ga shi a cikin zaka amma ga shi ko da wani abu ya zo ya aura zuciya to zai biya mana kuma ko mai gaya mata kuma wani abu ya zo ya halaka kuma duka zai biya hakkin Allah saboda ya yi jinkiri wani fitar da wata kanta saboda haka Allah ya gama jama'a Kalau ayuh, kita mesti belajar. Semua orang yang sama kita sudah